الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ɗanwa ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara wurin a wannan darasi namu na alwajiz fi fiƙi sunnatul kitabul aziz muna cikin ada na biyan bukata mana zuwa bayan gari ko tsari wanda muna cikin ladubba a sati da ya gabata mun kawo bayani kan ladabi na goma sha wanda ke bayani kan cewa halittin yin tsarki bayan bayan gari ko tsari da duwatsu guda uku ko na abu da yake da kama ko aiki irin na duwatsu duk da cewa yi da duwatsu ya halitta amma ya ce yi da ruwa shi ya yi kamar da dai aka samu littafin komai zai zo da shi ya zama da hujja cewa madogara da dukkan hukunci da zai yi da zonin bayanin ya kawo da ruwa daga anas bin malik wanda ruwa da imam bukhari musulun da sauran wurare ta zo ta cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana aiki da ruwa an sai tafuka doki ruwa da abin cewa a cikin kaya a cikin madokan ruwa da ya sanda da ya gubi shi kuma ya yi tsarki da ruwa wata ruwa ta aisha cewa a nasarar sanafiya cewa idan ta yanku za shi biyan bukata ta bayan gari ko bayan ranar zace bayan gida ya tare da zuwa guda uku kuma cewa ya yi tsarki da wannan duwatsu guda uku shi isa mushi mun karanta muhara bayani kenan daidai mun zo nan ne za mu tashi wala ya juzu da ta tsaro a da akalin min talasta a hada bai halitta a yi tsarki na kogi da ƙasa da duwatsu guda uku mai hujja kan haka sai karuwa da imam muslim ya rubuto haka tirmidhi haka ibn majah abin da yake nasin hadisin an salman al-farisi radiyallahu anhu annahu qila lahu qad allamakum nabiyyukum kull shay hatta al-khara'a hatta al-khara'a فقال أجل ذكرنا هذا أن نسك للقبلة لغاية أو ضوء أو نستنجي بجميل أو نس أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعزم سلمان الفارسي رضي الله عنه وني كي تنبيه شي كي تشي مش كي للي أنه صلى الله عليه وسلم يا كرم تدعو كل حتى ما ينبغي حتى كاشي yace kwarai hatta kashi hatta bayan gari ya karantar da wajen biyan bukata yace domin لقد نهانا أن نستقبل القبلة باتجاه أو قول تبس يا أنا مو فسكنتر القبلة إن زامي باين غري ko tsari haka bayan mun karanta ta ba ta bayan ɗaya au an nastanje bilemi kuma ya hana mu bi tsarki ma'ana makama ruwa da hannun dama au an nastanje bi akalin nasilasta aja kuma ya hana mu bi tsarki na foge da ƙasa da duwatsu guda uku au an nastanje bi raji'in aw bi azab kuma ya hana mu mu yi tsarki na foge da kashin dabbobi ko kuwa da kashi duk wannan cikin karantarwa ta ta annabi salama wajen biyan bukata ba kallon kibla ba tsarki da kasu duwatsu uku ba yi da kashi ba a yi da kashi wata ruwaya a nan salasalam iya cewa saboda kashi na dabbobi da kashi abinci ɗan uwanku ne aljanna ku ba su sa musu tsarki kun kashi da su kawar ku sake da su wannan kenan sai ladabi na goma sha biyar ya ce wala ya su jama'a bil'asan bakon na kuma babi na musamman domin wannan ruwa ya mun ji dalilin yi ba yin tsarkin foki da ƙasar ruwa su kule an karamcin magana amma kuma sai ladabi na musamman cewa bai halitta a yi tsarkin foki da kashi ko kashin dabba duk a can bayan da ya wuce ba a ko magana amma can ba babu wanda za mu yi karkashin babu ne na ana yin tsarkin foge da kasar ruwa su guda uku to yanzu kun ba wani musamman yayi na bai halitta ka yi tsarki na foge da kashi ko kashin dabbobi hujja akan haka sai kawo ruwaya da imam muslim haka ibn majah haka abu dawo sun kasu zo da ruwaya cewa an jabir radiyallahu anhu قال نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعسل أو ببعض cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shaha ma'ana tsarki da kashi ko da kashin dabbobi wannan shine hujja kan haka wannan daga nan ya kare wannan babu ya wuce sai yace wa yustahabu istanja an yantada an so mustahab ba wajibi kenan idan mutum zai tsarki na ruwa ya jika gaban shi da ruwa idan ya matsa ruwa ya ji ɗan jagab mai kuja ta yin haka ya ce wa huwa an yi ahuda kalila min alma bayan ta haɗi mazakira da yanki ya hannu wasu الوسواس لينفع عنه الوسواس shine ma'anar da yake gaya maka yayi wa ruwa ita shine ka ɗauko ruwa ɗan kaɗan ka watsa ko ka yayyafa a al'aurarka mu ce a saka ranka da yanci don ka kore wasuwasi daga zuciyarka ka san nau mutum nau zai rika shi kamar waɗanne ma ne ba an yaba ba zai rika ba ba ne ba to gudun kore don kore wannan wasu kenan idan kai ya dan wasu ɗan ruwa a wannan ka a kan al'aurarka a cikin al'aurarka daga sama idan ka ji lewan da ciki na shi daga wannan wanda ka zuba ne kenan yana ma wasu maganin wasu wasu me hujjar haka nan ma dai kamar da saba ya kawo ruwaya ta farko wata abu dawud ya rubuta haka imam sai ya kabi mata يتي عن سفيان بن الحكم الثقفي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتدع يتي من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا قسم إذن يسألي ينا أرولا ينا تركك kuma yana yayyafa ruwa a jikin shi a gaban shi حجة ربك كتب وعن سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس فقال إني أجد بللا إذا قمت أسلم فقال ابن عباس انتهى بكأس من ماء وإذا وجدت من ذلك شيئا فقل هو منه سعيد بن جبير كيف جوا ونمتين يا زوجي ابن عباس ya ce ini a shi balalar da kuma sadi ina tashi ina salla sai ka jin dan wata lema dan lema a jikin cikina sai muna fasta man bawan Allah in ta bi ka asimin ma ka ɗauko ɗan kwaf na ruwa ka watsa wai za watatta min zalika shi'an in ka samu irin wannan wasu wasu a cikin sallah fa kul huwa min daga ce wancan gurin da kasa ne shi فذهب الرجل فمكث ما شاء الله ثم ثم أتاه ثم أتاه بعد ذلك فزعم أنه ذهب ما كان يجد من ذلك wannan bawan Allah yadda ya aikata yadda ibn Abbas ya gaya mishi in yayi ba in ne bawali sai watsa ruwa a jikin shi a gaban shi daga nan gaba ɗaya sai wasu zama wani wasu wannan da yawa daga cikin mutane suka kamata maza da mata an yaba wazari ba ne ba gudun musu da yawa su zai jiba babu kuma idan shi kai zama haka kullum sai ka yi ta yi kullum shi kan bai bara ya zama ke nan kullum tana kwasi wani ma za ka ɗan san ɗan gabar sallar hajji ne to wannan shi ne maganin wasu wasu in da dan ka a wala wata ba ka ji ɗan lema lema idan ka ji ɗan ka ji lema ta ce wannan kullum shi ne matuƙa ba ka kaji ba kenan iya cikin maganin wasu wasu kenan ɗan wa a taƙaice mun kan sallar da biyu goma sha biyar kurin a wajen biyan bukatu minti na farko yin bismillah wurin shiga bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith mun ji in an zo shi an mutu za a ce ghufrana mun ji ladabi na uku na shiga da kawala abu wuta da abu dama mun ji ladabi na hudu na cewa idan a daji ne ana so ka yi nesa kuna cikin mutane kun suka a wuri ko a mota ko a wuri ka fita su da kashi ko tsari ka yi nesa inda ba ka nan mun ji ladabi na biyar na cewa kana cikin daji kakka kware tuwanka ka yi daga tsaye sai ka duka ƙasa to kwanai ka hudda kakka yadda zai kuka zagi da zai yana yi kasa kasa na biyar kenan mun ji na hana da shidda hana fuskantar alƙibla ko ba ta baya kakka kalli ƙibla kakka ba ta baya ko a gida ko a daji mun ji na bakwai hana biyan bukata a kan shi ko tsari a kan hanyar mutane ko inwar da suke shakata suke wuta minti na takwas kakka yi tsari a wurin da kake wanka bala irin wurin wanka na karkara wanda ruwan da wutsari a nan suke zuwa tayya amma mun yi bayani idan ya zama to a wurin wankan akwai tiyo wanda ke hudda ruwa ana yi iya tayya wutsari mai tsayawa kan wannan babu da ke kai da takwas ke kuma da maganar ladabi na tara hana yin wutsari a ruwa wanda bai gudu misali tarki ko fisin an hana wutsari to ai ma a ce maka a tarki ba zaka hana fisin ko a tarki ba a wutsari a ciki an hana haka ladabi na goma an halatta yin wutsari a tsaye in ya kama amma yi a tsakonin shi ya yi ladabi na sha ɗaya shi ne kulawa da tsarkaka daga wutsari ka tabbatar da ka tsaka gare shi mace ko namiji kadda ka bari iya taba ka kuma ka tabbatar ka ka kawo ke shi duk da mun magana hana shishiki kai kutsawa wajen sarki balle ga ɗanar da wajen matsawa kwarai iya kawo illa ko rauni ga namiji bayan ya gabata na sha biyu kadda ka kama al'aura ka lokacin da ke da dama ka an hana rike al'aura da dama lokacin mutsari na sha biyu kenan haka bayan gari ko tsari da an hana da dama haka an ce tsarki da ruwa da duwatsu ana iya yi ya halitta amma kuma yi da ruwa shi ya yi ladabi na sha hudu kakka yi da ƙasa da duwatsu uku ladabi na sha biyar shi ne bai halitta a yi da ƙashi ko bayan gari ƙashin dabbobi na sha shidda shi ne an aso in ka tsari komi ka yi wa ruwa a wannan ruwa a gaban ka saboda maganin wasu wasu ke ɗani ta su ne ƙarshen ada na biyan bukata sai babu al'aniya babi na kaya al'aniya na makayi na arwala ko wanka shi na al'aniya wajen da istimal la'awani kullaha illa anita zahab wal fit ya halitta a yi aiki da dukkan makayi banda makayi na zinariya ko azo fa'inau ya haramun akal wa shurbe fi ya khasa fi hima khasa dun sa'adar isti'mal abinda domin an haramta ci ko sha a a cikin makayi na zinariya azurwa ko zinariya an ce makayi guyar ne da ci kwano ne kwaf ne da abin da yake na aiki na ci ko sha to suna kawo hatta da irin sakannin kwalli na abin da na mu'amala haka turin da ya ambaci waɗannan kenan ci da sha hali ya zo kwata-kwata a kan suka mai hujja kan haka sai zo da ruwaya wadda imam bukhari muslim sun zo da ta haka sauran kansun kuma mana sai dai zo da wuraren da ta fara huzaifa yace an huzaifa da radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tashrabu fi anati at-tahab wal-fidda ولا تلبسوا الحديد والتيبان فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وزيفة رضي الله عنه كيتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لا تشربوا في آل الثاب الفتاة كون شاء أتكم مكاين زيناريا وأزرق ولا تلبسوا الحرير والجبال كون شاء على حرير والجبال كون كايا عدوني كنت أنا بمسكوني دي كون جبال duk da na san alhadiri a Najeriya wajen yarbawa domin kaya cikin kasan ado saka shi a farsar turancin suwa mai akwai suwa na tirar akwatin fisel suwa na tirar ke shi ake da domin akwai masu sisi da ana ganin ma ana kawo shi da lotin canda saka shi suwa akwai na tirar akwatin fisel wanda yake a girma da ake da bature ke shi kama a ɗari amma kuma ba shi bane ba don alhadiri ke wani hakika na tirar ke suwa sakin shi kenan ya ce domin waɗannan kaya na alu zinariya azurwa a ɗarin dubai na kawure ne ina lahun fi duniya kawure ke aiki da waɗannan kaya ana nemi nan ma'ana maza domin mata ya halitta sai aiki shi mata abu ne sanan ne dama wannan kayan adon su ana ne maza kawure su suke aiki da shi a nan duniya wala kun fil akhirah ko kuma adam kule a gobe kiyama Allah sa mutum mazan a wannan shine hujjar cewa kenan a ba aiki da wannan makayi na zinariya ko azurfa hujja ta gaba ya kawo dai ruwaya wanda imam muslim haka ina ka sauran dai wurare haka ina ka ta bukhari shi ma dai ka ta ta bukhari wa an ummu salama radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala الذي يشرب في إناء الفتة إنما يجرجل في بدنه نار جهنم رواه البخاري ومسلم ولمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آلة الفتة والذهب أم سلمة رضي الله عنها كيتشوا من زم الله صلى الله عليه وسلم كيتشي الذي يشرب في إناء الفتة wanda yake mana wani sha fitna fitna cikin makayi na azurwa innama yujarju fi badal nar jahannam yana kwakwata kenan lokacin da yake shan wannan ruwa iya kwakwata da wutar jahannama ne me sha a cikin makayi na azurwa iya kwakwata da wutar jahannama ne a cikin cikin shi sai daga shan kwat kwat kwat iya sha wannan ruwa Imam Bukhari Muslim suka a imam muslim ya da wani lafazi daban wanda ba wannan ba abinda yake wani lafazi imam muslim ta inna alladhi ya'kulu aw yashrab bi an tatafata wa tahab ya kama bayani mai ci a cikin makayi ko mai ci ko mai sha a makayi na azurwa ko zinariya sai ka karshen innama yujartu fi batna jahannam wannan lafazin muslim daban na al'um salama to wannan magana wannan ruwaya ta ummu salama ce ta ƙara maganar ci da zinariya wanda a wancan lafazin salama ga san ummu salama ta alarta alardai sharbu fi na alfidda me sha a matsayin azurwa a nan bai ambaci ba bai ambaci ba ci bai ambaci ba zinariya kurin shayi mai sha a makayin azurwa kamar yana kwankwadar wutar jihar ne a cikin shi to yau ba mutum kawo lafazi daban wanda shi lafazin da ya zo mai ci ko sha kuma ya tsara bayan azuwa ce da zinari to wannan magana ta wannan ruwaya ce kala musulun wale su fi hadisi ahadin minhum zikirun akal wa zahab illa fi hadisi musulun minhum muslim babu magana cikin wannan hadisin da aka kawo ya ce babu magana hanya guda ke ta kawo magana ji ko magana zinariya hadisa ibn musa wanda a nan kenan wani ya ga akwai illa ta wannan magana ta ƙara ci wanda a can ba an hanya ba ambata amma da ce ƙarar albani nan albani cikin rawar gani da ya kawo masala yake ce fa hadhihi ziyadatu shaddatun min jihati riwaya wannan ƙari na al'akar ko tab yace shad ne na bangaren riwaya ce wa in kana sahihatan ila ma'ana min hadd diraya ko sama da ma'ana ta ilmin riwaya ilmin diraya malamai akan tanda akan kirayi malamai akwai maka cewa akwai ulama ruwaya akwai ulama diraya kuma akwai ulama ruwatu diraya mata wadda tiba wani imamu ibn taymiya ke cewa idan ku mun ce mun ce ahlul hadith ba muna domin ba muna nihin ba daya a cikin wannan guda muna nihin ahlul maka ce iya muna ce muna ahlul ulama ruwaya wa diraya wa tiba ulama ruwaya sune ko ahlul ruwaya wanda su kudin rike imma har da cewa har da ce hadisi har da ce isnadi a zo da shi yadda yake ko a rubuta su tara su karanta a salama aka ce aka ce ulmar wajen ulmar diraya su kuma bayan magana sani rikewar a kulawa da matsayin shi halin ruwayar da abinda aka da wadda ka labarin ruwayar kanta da wadda ka labarin to a ba matsayin wannan ruwa mai matsayin wajen inganci ko rashin inganci shi ne suka ce akwai malamai wani haka malamai a cikin su imam abu na hanbal irin su imam malik irin su imam bukhari su imam shafi an an ga su haula haula hadis su haula ce kuma aka ce almuhaddisin kai wani muhaddisin wani sun gama da kawo sun gama ruwa wa diraya wani tiba sun ɗauki hadisin sun rike sun rubuta kuma sun san illar hadisi inganci ko rashin inganci da kuma zama da shi kuma suna aiki da abin da yazo wanda shi ne ibn tamiya ke cewa idan muka ce ahli hadis ko ahli qur'an haka muke yi duk wa ba ta haka ne ga qur'ani ga sanin ma'anar qur'ani da hukuncin qur'ani kuma da aiki da qur'ani ba kun suna ba har ta qur'ani har ta hadisai amma kuma rayuwar ka daban qur'ani daban ko rayuwar ka daban sunna daban tunan ba a kira su ahli hadis ko ahli qur'ani wannan abin da muka ce duka ɗaya ne ko ɓangaren sunna ko ɓangaren ƙur'ani aka ci ahalin ƙur'ani mutumin da ya san ya rike ƙur'ani ya karanci ƙur'ani kuma ya san hukuncin ƙur'ani ko iya gida abin da ke cikin shi haka aka ce aka ce aka ci ahalin hadis haka sun karanta hadisin wajen rubutawa wajen haka cewa haka sanin matsalolin hadisin inganci ko shi inganci kuma da aiki da abin da ya shi ne ake saka layin mata ta sama layin su to nan albani ke cewa wannan ruwa bangaren ruwa yadda ta zo akwai matsala a mace bangaren diraya idan aka ranci hadisin da lafazin da hanyar da zo iya ba shi danganci ma'ana za a inganta magana kenan bangaren diraya ce kenan ruwa ya nuna ko da wani abu matsala da lafazin wannan amma hakika bangaren bangaren ma'anar magana ta inganta wani abu da ke mai faɗi bangaren ilimin diraya yace li'annal akala wa dhahab a'zamu akhtar min ash-shurb walfiddatu kama huwa zahir yace domin in aka yi magana ta hana sha wanda shi ba matsala kan hana sha yace to ai shi ci ko idan aka hana sha ko aka hana ake azuwa yace kenan lamarin ci ko akan sha ko lamarin zinariya akan azuwa ai sun yi hadari ke idan aka hana sha kenan ci ya yi hadari idan aka hana aiki da azuwa aikin zinariya ya yi hadari magana ke kuma abu nake zai da abin yake cikin ragali da bari ya karawa sai yanzu ke na takaice nan a dawo na yanzu ke kuma kuma mun dama kai da shari'a za mu ga mun yawan al'amura kullum a cikin shari'a abin da yake haram shi ne kaɗan halatta yanzu an zo maganar kayan aiki na arwallan ko wanka ya ce maka da daro da kasko da kwarya da so da wane ne da famfar wane ne to da bashi ka gama kurin wanda yake haram saura kai ka sai eh da daro ne da kukaci da da me za a dauko ko da me shi zai yanzu wannan su ne aka ana kai ko a laida tafiya wata ko ta kanar da bibi duka dai dai ko a budo ko a wani wasu ko nufiya wata ko ko na ko ko ne wani ko ko ce wani misali wannan ko ko ta ya zo da wani misali misali wannan da rusu ko ne dai ne ko min na wannan kenan wannan kurji aka hana mu aiki da makayin zinariya wani abu da ba wannan ba muna da dama matuka ɗayin ne mu ɗauko mu yi alwala mu ɗauko mu yi wanka don aiki mana yi sai yanzu sai a taharatu da sala baban maganar yanzu tsarki don yin sallah tunan mun yi maganar tsarki a bayan a cutar tsahara ce ta gangan jiki ko wurin da ake sallah ba tsahara ba ce ba ta ruhi yanzu nan za mu ga tsahara ta ruhi shine yin alwala ko ko wanka na janaba inda janaba nan shine wannan tsahara ke mutum haka ma tsahara na shi ta ta ta ko wace ba hada ta cikin malamin fiqh na habas ko hadas kenan tsarki na gangan jiki ko na tuha ko wurin da ake tsalla wani uku ya mana ta bar ka mana in ma gangan jikin ka a tsarkake da rasa ko ko ni tuwa ka ko ko wurin da kake tsalla to wanzu da da yanzu zan da bayani tsarki nan na ruhi mana yin alwala ko wanka na janab in ya kama shi ne ce ta har tsarki da yin sallah ko ku za mu ce taimama عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ابن عمر رضي الله عنه كتوى يا النبي صلى الله عليه وسلم يا كتوى بأكرب صلى بأدار تركيبا أنا باب صلى باب أرولا والطهارة معاه kuma wannan tahara kin iri bici akwai taharatun bilma wa taharatun sa'i akwai tsarki yace tsarkin iri biyu ne wanda ake yin sallah da shi akwai tsarki na ruwa inda ruwa babu illa da ta hana a yaki da ruwan kuma wa taharatun sa'i da tsarki da abin da yake sama sa'i duk abin da yake sama kasa dutse ne rere ne kasa duk abin da yake laka ce mafarkiya ce duka ne abin da yake sama kasa kasa siminti ne duk ne duk yake sayi wannan da su ne ake samun tsahara don sani awwalan ya ce na harko a tahatul ma alwudu wal ghusl ya ce na harko tsarki da ruwa aiki ɗahara da ruwa to ana yin arwalla da ruwa kuma ana wanka da ruwa wannan su ne abinda a jumlace za mu magana kan shi ɓangaren tsahara ta ruwa kenan arwalla ko wanka ta in ya kama shi ne ake yi da ruwa duk da ya magana a kuwan tsarki shakar zai kama bayan dalla-dalla na ruwan ya fara da magana alwala da magana da wanka sai alwudu da zikin zai fara magana kan alwala tsarki na yin alwala da ruwa sifatu yaya ake yin alwala ina ga lokacin ba zai mana ba abinda ya yi kyau an gwada mun haka minti ɗaya kenan sai insha Allah ba zai sun gaba sai mu hara da safar yadda ake arwala a cikin insha Allah sai ina da na kasu sai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته